بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu a wannan majalisi yau muna rana ta litinin ina da tara da wata na al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1446 wanda ya dina sha biyar da watan bakwai shekara ta dubu da ishirin da hudu ya kuri musallimu rahimahullahu ta'ala babul munasakhat ci babin da ke bayani akan al-munasakhat abinda ake cewa munasakhat wani ya shayi wani gashi ne za ku jire bayani akan shi yace al-munasakhat abin da ake cewa munasakhat hiya an yamuta ba'd wa rasatil mayyit wani daga cikin magadan mutumin da ya mutu shi ma ya mutu kun gane ko qabla an tuqsama tarikatuhu kafin a raba abin da ya bari kenan yanzu misali kada sai baban ku ya mutu misali kada da ya mutu maimakon a raba gado ba a raba gado ba kuma haɗu a cikin yan uwan ko wani ya mutu kun gane ko to irin wannan abin yana zama kara daban-daban akwai inda in wani ya mutu ba wanda zai shigo daman kudin ne masu gane ku ne to tana yiwuwa shi kuma yanzu wanda zai mutu ya jawo muku wani wanda shi ma iya daga ko ya yi aure ya samu ɗiyan shi ke na kaga dole yaro mai zama to ana ya sha bambam to za ku ji kowane daki daki mataki mataki akan almunasahat shi dai abin da ake ni da ita mutum ne zai mutu ya bar masu gadon shi kuma ba su raba gadon ba su ma a cikin su wani ya mutu kaga gado kan gado ko to shine almunasakhat to yanzu ku ji kenan ga kashi na farko yace idan lam tukusan tarikatul mayyiti idan ba a raba ba abinda mamaci ya bari hatta mata ba'adu warasatihi har wani daga cikin masu gadon shi ya mutu ba a raba gadonsa ba har a cikin masu gadon shi wani ya mutu wa kana warasatuhu yarsunahu ala hasabi mawarisi mirasi yace masu gado ko suka zama to za su gade shi yanda wancan gadon nasu na farko wani bai shigo musu bace ne kuna gane ko min al-awwal irin yanda za su gadon na farko wancan wanda ya mutu nasu na farko to wannan ma wanda ya mutu irin gadon shi to yace abinda za a yi kusimati tarikatu za a raba abin da ya bari kenan gadon nashi awal ala warasati sani abusa masu gadon na biyu kenan yanzu wancan wanda ya mutu na farko ba a raba gadon shi ba a cikin masu gadon nashi kuma sai wani ya mutu kuma wanda ya mutu wanda ya barin su din ne da yan uwan nashi na dande kenan ha'ilo babu wani wanda ya shigo sabo ya ce to in aka tashi rabon gadon sai a raba gadon wancan na farkon akan masu gadon na biyu aka ne ko kenan yanzu kawai dukiya kawai rabo ne da zabata tunda an ce gadon wancan a kan na wannan to na wannan shi ne dai na wancan da fari aka rabo tun da in aka raba ma abinda aka raba haɗo mai zai a ina ku za ku raba shi ke nan maimakon a sha wahala mai zai sai a rabo ɗaya yawwa tun da dai wani bai shigo ba to kenan za mu magana a gaba akan wanda wani zai iya shigo to sai ke cewa to anan yake cewa kasamtar tarikata sai ka raba abin da ya bari alawarsa tisani a bisa masu gadon wannan da ya mutu na biyu wa ajiza aka kuma ya ishe ka misali ka an ya kunu asabatun lahuma ya ce kamar ya zamanto wannan wanda za su gade shi duk gaba ɗayansu masu cin gado ne na asibiti wanda ba sa barin komi kenan yan uwa ne wanda dama wani abu ba bari wani bai abin da sai dai wanda yake na dole in ya shigo musu sabo ko iya ko mata su ne za su shigo sabbi amma wannan yadda daman baya in asibai da daman wani nisa abe shi to amma wanda yake da karfin da zai iya ci inda dan uwan nasu kafin a raba gadon ya je yayi aure ta aihu to da matar shi da dan shi wannan dole yana a raba kaya na wancan na farko a hudu nasu a basu to amma da ya zama to duka daman wani bai shigo ba kuma dukansu asibai ne kenan ba sa rage a komi kenan rabo ne za a yi kawai to shine ke cewa misali misal an ya muta mayitun misali wani mutum ya mutu wa ya kalbi abahu ya bar baban shi ɗaya kenan wa ummahu da uwashi kun ga mutum ne ya mutu ya bar baban shi da uwashi kuna ji ko wa bunayhi da 'ya'ya maza biyu wa bintaini da diya mata biyu wa zauja da mata wannan matar da ya bari hiya ummu awal ummul awlad ita ce uwar diyan nashi ai da diyan shi ko diyan shi maza biyu da mace ɗaya ko haka ne muka ce ko eh a to maza biyu mata biyu kuma ga matar shi ita ce uwar uwar diyan kuma ga ga uban shi ga uwar shi kaga a nan yanzu akwai wanda zai shigowa ba mai shigo aka ce akwai diya maza aka ce akwai uba kadai daman su wanda zai iya gano da su kadai sai uwaye sai mata kuma kenan yanzu wannan wanda ya mutu kun ji dai abin da ya bari ya bar uban shi ko ya bar uwar shi da ɗiyan shi maza biyu da ɗiyan shi mata biyu da matar shi abin da ya bari ai kun ji da kyau ko to shi kenan shi kenan ana nan ana nan fa matat bintun a cikin ɗiyan ya ɗaya mace ɗaya ta mutu a wannan su gare shi yanzu ba a raba gado bai zai ta mutu in kuka kalli wa'incan wanda aka zana a nan waye biya yi gado kowa zai gado yawon shi ke yanzu famatar bintu sun ma matar zauja ita ma daga baya matar ta mutu duk da haifu ba a raba ba sun ma matar ibnu sai ɗaɗan shi ma ya mutu sun ma matar abu sai uban ya mutu sun mal'ummu uwar mata mutu faƙar shaharatul mawaris kulluha min jami'a ula'il mauta bainal ibni wal bint yanzu abin da ya rage ɗa ɗaya da ɗiya ɗaya kun gane ku ɗa ɗaya da ɗiya ɗaya shi ko ɗa asibi to ya za a yanzu ya ce to yanzu abin da za a yi tunda su bi suka rage yake cewa بين الابن والبنت الباقيين أثلاثا إيش إذا أرى مدرك الكون إلى أم جزء كري بسنا الأنثيين نقول يا ماجي محمد ما كان ما كان ما تكن تدا وسوس كي كان سايدو ولا يموت ولا يموت كما ده كده يزو kada su bi suka dage sai a zo a yi wannan kenan a kullum in dai aka yi irin haka abinda ake kallo wani abu sabo bai shigo ba tunda yanzu inda wani yanzu misali a cikin wannan da suka mutu a ce ɗan yanzu ya yi aure ya aihu to ko mai aihu mata shi ta shigo ya dole gaban shi ya kowa da yawuwa ko kuma a ce misali ita ma matar a ce misali diyar kai ta yi aure tana da miji tana da diya ita ma hannu ta ta yi wani to yanzu ba a sa kowa su ɗin ne dai suke ta mutuwa tsakanin da sun bar mutum biyu to dukiya ta zama ta mutum biyu a sirasu ya ce to ga wani kuma da mahaɗu wa misira an ya mutu mai yitun misalin wani mutum ya mutu an talatati abna'in ya bar ɗiyan shi uku maza sun ma mata isna ba a raba gado ba sun ma mata sinanimin sannan biyu suka mutu a uku sauran na sauran ɗaya wahidan ba da aka ɗaya bayan ɗaya suka mutu falmalu kulluhu lil ibn albaqi saboda haka dukkan duke ta zama to ɗayan nan ne da ya sama ta shi tun da ba wanda ya shigo samu wani shi ke ɗaunar duke to yanzu wani masu alal ai a fili take kowa fahimta ko yawwa to muna haf ke to mu je yanzu kuma za a fara shiga inda matsala take na
Thank you. بما سبق به وقال أن يتمنى عنه وأن أن الملك أم أم دين وقل أمر ومسألة من تتحول من ثلاثة لكل حسب الصواب والأم الواحد الصواب ومسألة من تتحول من سنين الجنين النصف واحد ولبن الأم الباقي واحد مسألة الميت الثاني لما صفت منه مسألة الميت الأول لأن نسيبه من الميت الأول من التسمية الأول
yace wa in ikhtalafat wa ko kuma in ikhtalafa mirasu idan gadon kuma yanzu ya sha bamban sahata mas'alatar sani ya ce to za ka gyara mas'alar ta na biyun wanda ya mutu na biyun wa ƙasauta alaiha sai ka raba a kanta sihamahu min al'awwal laban shi a na harkon shi sanin kenan ayya da rabo a na harkogo to sai ka raba a na shi wannan na biyun da ya mutu a na harkon fa'inin ƙasama in ka raba ka ga yana rabuwa kowa ya samu a daidai ya ce sahatin mas'alatani kenan mas'alar da ta farko da ta biyu sun an ganta ba matsala kenan mimma sahat min al-awwal yanda na farkon ta inganta shi wani bin haka to ga misali misali an ya muta mayyitun an ummi mutum da ya mutu da bar uwar shi al'amri kun gane ko mutum da ya mutu ya bar uwarsa wa am da dan uwan babansa kuna ji da kyau sun mai mutu al'am sannan sun mai mutu al'am sannan shi ɗan uwan baban ya mutu shi ko da ya mutu sai ya bar an bintin ya bar diya kaga ai an samu ne shi ko yawwa wani ammin kuma da ɗan ammin abin da ya bari ke yace fa mas'alatul mayyit al-awwal mas'ala ta mamacin na farko da ya mutu asali min salasatin ai gida uku za a raba ta ko lil ummi as-sulus ita uwa ai ita sulusi ne gare ta anan ɗaya a cikin uku wahid wal ammi al-baqi isnan kenan dan uwan baba shi ko shi zai dan sauran tunda asibi ne guda biyu kenan dukiya ta kare ko to yanzu sai aka samu wani ya shigo to ga ta biyun kuma wa mas'alatul mayyit sani shi kuma mamacin nabi mas'alar shi misinai za a raba ta ne biyu aka ɗaya libinti annisu ya tana da rabi wahid wa libin al'ammi albaƙi ɗan ɗan uwan baba shi kuma iya da sauran inda asibi ne aka kenan da raba biyu kenan wancan a ɗaya wani rabiya ke ba ta siwa masa'alatul bayyita sani sai ta anganta masa'alar ta mamacin na biyu مما كان منه مسألة الميت الأول ينتهي ورقا شماتي لأن نصيبه دومن ربان شي wanda wanda ya mutu na biyu min almayyit alawwal daga wajen wancan da ya mutu munqasimun ala warasati za a rabawa masu gadon shi to shi da aka raba musu kenan yanzu za a kalli a mamacin na farkon gane ko sai a ga cewar me ya bari ya bar uwarsa da ɗan uwan babansa haka ne ko za a raba dukiya gida nawa gida uku uwa dai mun san abin da take da kwai ɗaya a cikin uku ɗan uwan baba asibi ne zai ɗauke biyu ko to yanzu kafin su raba kuma yanzu an samu matsala yanzu sai shi wannan wanda ya mutu ya bar shi kuma wani abu kenan yanzu da su biyu ne yanzu sai yake ta wani al'ammi albaki zina to shi ko na biyu ya bar al'am ibn al'am kun gane ko da kuma ɗiya ya bar ɗiyar shi da ɗan ɗan uwan baban shi yanzu shi ta kowane masala inda alama ta rota alama ta biyu ya an san dama in ta ɗaya ce rabi take ɗauka ya ta ɗau rabi rabi ɗaya nawa ne da ɗan ɗan uwan baba kun gane ko yanzu kenan haka za a yi sai a koma a kalli wancan mas'alar ta farko a kalli wannan ta bi kowace araba ta ayyuka take kira babu wani matsala ne to mu kara mas'alar ta gaba لم ينقسم ميراث الميت الثاني من الميت الأولى فلا ورثته طلبت ما سقط فيه المسألة الثانية التي للميت الثاني إن حصل بينها غير مسألة الميت الأول في القضايا أو تركت أو وقتها ثم سلك الله فقر بينهما الأولى ثم كل من من له شيء من الأولى فكله مضروبا في الثانية في حال مباينة أو مضروبا في وقتها في حال موافقة ومن له شيء في الثانية فكله مضروبا في سهم الميت الثاني في حال مباينة أو مضروبا في وقتها مثال موافقة مثال وفي امرأة تنزل وابن ثم مات ابن خمسة أبناء ومسألة الميت الأول من أربعة للزوج واحد وللابن ثلاثة مسألة الميت الثاني من خمسة لكل ابن واحد وبين مسألتين تغاير ومدرك إحداهما الأخرى كبدء الشمول وهو الجامعة وهو الجامعة في المسألتين للزوج الواحد يضربه في مسألة الميت الثاني في خمسة وللأبناء يكون قاتل منهم واحد يضربه في الثاني موضوع من المسألة الأولى وهو ثلاثة في الكل لكل واحد منهم ثلاثة yayi wa illam yanqasim in ku aka raba ya ki rabuwa saboda an samu bambanci tsakanin na farkon da na biyu mirasul mayyit sani gadan na biyun ya ki rabuwa min al mayyit al awwal daga mamacin na farkon kenan abin da ya gada a na farkon ya ki rabuwa alawar sati ga masu gadon shi kenan kan ya rabu yace da rauta masu hatminu mas'alatu saniya zaka buga kenan abin da yadda ya kama kenan yadda mas'ala ta biyu ta inganta da shi kenan zaka buga sau kaza kenan kamar za ku gani ga shirin gaba allati lil mayyit thani da wanda yake gaba mutum na biyu in hasala bainahuma wa bain mas'alati al mayyit al awwal tabayin in an samu bambanci tsakanin mas'alar na biyu da na na farkon yake ta auda rabta wufika ko kuma ka buga daidai da waccan mas'alar ta farkon in hasala tawafuqul ilm da yake yiwa da yana haduwa a iya buga takan nan bai noma tsakanin na farko da na biyu fil awwal ka buga na farkon summa kullu man lahu shay'un min al awwal zanan duk wanda yake da wani gado a wancan na farkon da ya mutu kun gane ko tunda ai ba dole bane wa'annan nan zan ji gadon na biyu kowa iya da gado a na farkon ai kuna lura da kyau tunda wasu sun shigo tana yawan da ya shigo bai gado a wancan yace to duk wanda yake da rabo a na farko akhadahu madruban fi sani za a dauke shi a buga mashi a wancan dabi kenan da wannan da wanda duka za a buga mashi kenan ya dauka a nan nawa kake dauka an ce daya sai a buga maka a can nawa ya buga so ɗaya ɗaya so so biyar kenan sai so biyar kenan ba da nawa sai ba da biyar yanzu dai zai kama in kuma so hudu ne ba da hudu yarin bana inda bai bai haduwa inda ya nisa da juna au madruban ko ko inda za a buga shi sau kaza fi fi daidai daidai fiya da muwafaka inda babu wani sabani wa man lahu shay'un fi saniya wanda yake da wani abu a mas'ala ta biyu akhadahu madrubun bi siyam al mayyit sani za a buga shi sau kashi a na wannan wanda za a ci gara shi na biyu fi halin bayana inda aka samu bambanci yasa bamban daban-daban gashi nan dai au madrubun fi ufiqa ko a buga shi daidai da gashi nan fi halin muwafaka misalu tuwfi imra'atun wata mace ta mutu kuna ji da kyau an zaujin ta bar mijinta kuna ji da kyau wabnin da ɗa kuna rike da kyau mace ta mutu ta bar mijinta da ɗa to yanzu miji da ɗa me ya kamata su raba gado ku su raba ga ku su raba ba sun ma matar ibnu sannan ɗan ya yi mutu amma da ya mutu da ba mijin ba kare bari sai bar an hamsa fi abu na ya bar iya shi biyar kaga wata ta aiki wannan ɗiyan biyar suna gane wancan babu kenan kaga akwai ana akwai shan bambam to kuna gane ko mu koma baya kaɗan misali tuwufi ya mura'atun an zaujin wabinin ba shi ne ta mutu ta bar mijinta da ɗanta su raba gado za su in za su raba aiki an sa abin da suke da kwai miji dai tun da akwai ɗa an ƙare daidai ɗauka hudu ɗaya ɗauki nawa uku to shi kenan yanzu kawai sai mai yanzu an zo da wabin sun ma mata da ibn haida ya mutu ya bar wa ke yanzu miji ya uban shi an kamsati abu na to ni kuma matsalar ya kawo riyan shi biyar ya aiki ɗaya biyar ya bar su fa mas'alatul mayyit al-awwal min arba yace kaga mas'alar mamacin na farko shi gida hudu za a raba ta lil zawji wahid kuji ya bashi ɗaya ko wal ibni salasa da a bashi uku aya ka dago a wannan mas'ala ta farko wa mas'alatul mayyit sani shi ko mamaci na biyu mas'alar shi ai ga abin da ya bari min khamsatin abiyan ne li kulli ibn wahid kowane da iya da daya wa bai da mas'alatai ta bayan to ina gama da waccan ta farkon da wannan ai an sha bamba can hudu nan biyar ɗaya yiwa to ya za a yi ya za mu yi mu raba wannan gado ya ce fa nadir mu idahu ma bil ukra sai mu ɗauki ɗaya mu buga ta ɗaya ya za a yi duk ɗaya ne ya muka wannan muke so sai mu ɗauki hudu mu buga ta zauna zauna nawa kenan shirin ko mu ɗauki hudu mu buga ta sau biyar nawa kenan yasa ake za ka ɗauki wanda kake so sai mu ɗau ɗaya mu buga ta a cikin kowace muke so ya faru da ishirin sai ya huto ishirin zai bada yanzu gado kenan zai iya rabuwa wahuwar jami'a il mas'alatain ya ce hakan ne muka buga shine zai hada mas'alar guda biyu duka ya rabu kowa wa hakin shi wuta kowa za a koma a ganin nan mai kake da kun aka buga ta nawa zai baka yace to lil zawji wahidun miji nawa gare shi ɗaya ko to nadribuhu bi mas'alatil mayyit sani za mu buga shi a mas'alar mamacin nabi mamacin nabi nawa ake buga mas'alar shi biyar ɗayan aka buga ta so biyar nawa zai bada biyar kenan miji ya ɗau nawa ya ɗau biyar to shi kenan kenan lizoji wa nabi ga yana yake cewa ya karutu hamsa kenan biyar zai ɗau biyar sauran nawa sauran sha biyar wani abunai likulli fardin minhum wahid su kuma ya'ya kowane iya yana da ɗaya nazaribu fi siham maurisihim ina masu alatul awwal su kuma ai wanda suke gada a na farko za a buga musu nawa ake raba na farko hudu hudu sai a buga nawa za su ɗauka hudu kenan a nan ɗaya ne za a buga shi a uku uku aka raba shi uku aka raba shi ba hudu ba uku aka raba shi yawwa kenan sha biyar da hudu aka raba kenan kwana da ɗauka talasa uku sha biyar ya kuno ya ce bai kuno da kulwa da bin musala sai da zama kowa iya da ɗaya shi kenan masu ala ta ƙari sai mu za a yi بسم الله ثانيا خبر كان
wannan ɗari uku da hudu gaba
ɗari uku
ɗari uku da hudu
ثانيا خبر كان وأخواتها جملة to kai daga gari ne ka
saniya na'am kamar da mashi ɗari uku da وأخواتها نعم.
جملة يأتي خبر كان وأخواتها جملة راه فكانت جملة أدمية أم جملة ف- فعليك fi'iliya فعلية وإليك تبكي يا يا-
da ka fito da wata نعم آه خبر كان وأخواتها جملة ثانية الثانية ismiya مثل أتباع تألي سلوكه سوي أتباع فائل فعل الناس.
فعل الناس سائل سائل اسم أتباع مرفوع وعلامة رفعه دما سلوك سلوكه مبتدا مرفوع وعلامة رفعه دما والهاء ضمير مبني في محل جاري مضاعف مضاعف إليه سبعين خبر مرفوع للمبتدا والعامة رفع الدم الجملة الثانية سلوكه طويل في محل نسب خبر to da ثانية khabar asuba yayi to sai ba Allah kan zai ce saniyar khabaru kana wa akwatu jumla labarin kana da yan uwanta inda zai zama to jumla jumla kuma ko fi'liya ko ismiya yace ya ji khabaru kana wa akwatu jumla labarin kana da yan uwanta yana zuwa a jumla sawa'un akanat jumla ismiya jumla fi sunati am jumla fi'liya wai ne ka tafsir ga ne bayani na farko yace khabaru kana wa akwatu jumla ismiya kenan da zai zama to jumla ismiya da aka ce misir ban da aka ce asba ta'ibu suluku mustawi kenan wanda ya tuba yanzu ya zama to ko ya waye gari dabi'unsa dai madaidaita ne yadda to asba da ya ce fi irin nasu ne wanda suka zo suke tarwatsa wancan abin da muka yi bayani na baya su ce wancan sunan su wannan kuma labarin su yace at-ta'ibu ne yace ismu asba marfu kana yanzu ya ce ismu asba marfu wa da da ku asan ji at-ta'ibu suluku sawi wa lam tarabi ad-damma yace suluku shi ko mubtada marfu wa lam tarabi ad-damma wal ha'u da yace suluku ha'u ban da aka mai damma wal ha'u damiru damiri ne mabani ne wanda an jine shi fi mahallin jarra asalin shi wurin jarra ne amma an jine shi akan damma mudafu ilayhi shine mudafu ilayhi sawiyin da yace khabar marfu lil mubtada shi ko labarin da aka shi ruhu an saboda mubtada kenan labarin mubtada ne wa alamatu rafi adamma alama rafa adamma wa jumla al ismiya yace wal jumlatu al ismiya jumla ta sunan nan da muka yi shine sulukuhu sawi ala ka suluku ay sunan shine as-suluk tunda ka aika mishi alamu to yace wannan suluk sunan da aka kasa fi mahallin nasbi gurin nasaba ne khabaru asuba shine labarin asuba kenan a nan yanzu abin da yasa ya zama to jumla ismiya saboda suluku suna ne ita jumla ismiya kullum zan amfana ne da suna jumla fi'liya kuma da fi'li na'am ومثله سارته مدينة تلقها واسعة فكمل سارة هنا جملة اسمية مقلوبة من من مبتدأ مبتدأ خبر تلقها وساعة في محل مقل فمثل باتا الظالم هو المسكت وكبر باتا هنا جملة اسمية ومسكت في محل النكر ومثل كان أبو بكر خلقه سيئ وكبر كان جملة اسمية خلقه سيئ في محل النكر to yayi yace wa misru kamar da kace saratul madinatu sai kace turuquha kaga turuqu kaga jumla ismiya turuquha wa ta kenan ga yana da mai fadi ita ba kamar sar da yace kuna jumlatu ismiya jumla sunat mukawwanatu min mubtada wa khabar an yi da mubtada labari shine turuquha wasi'a ai ga turuquha wasi'a tace to wannan bi mahalli nasibin gurin nasaba wa misal kawai za ka ce ba ta zalimin huwa al-mushattar kenan az-zalimi anan shi ne da al'amarin shi ya rikita kenan kaga anan fa kabaru ba ta huwa wana jumla labarin jumla ne ismiya kuma ta suna shine al-mushattar huwa al-mushattar ya ka ce huwa kenan fi mahalli nasib kaga huwa ai shi wani suna ne wa misal kana abubakar khuluquhu tayyib abubakar allah ƙara masa yarda ɗabi'unsa ya zama to masu kyau fa khabru kana jumlatun ismiyya labarin kana anan jumla ismiyya ne shine khuluquhu tayyibun fi mahalli nasb min nasab na'am
ومثل ما زالت صحابة سيرتهم أيضا وكبر ما ما زال هنا هو جملة سكنية سيرتهم أيضا في محل في محل النزل ومثل قول- قوله صلى الله عليه وسلم من قتل لتكون كلمة الله هي الأولى وهو في سبيل الله فكبر كان هنا واقع جملة اسمية وجملة من المبتدأ من مبتدأ وخبر وهي الأولى في محل النزل هي ضمير مبني في محل رفع مرتبط الإلية خبر مرفوعه وعلامته رفعه ضمة المقدرة الجملة كلها خبر كان to yayi yace wa mislu ma zala sahabatu siratuhum hayya ba zala sahabatu kana sabi ku shi ba labarin su ko tarihin su abu ne wanda kira yake har yanzu ana yi fa khabaru ma zala kaga ma zala ta zo ina labarin da huna huwa jumla ismiya shi da jumla ta suna wanda aka ce siratuhum hayya shine kenan labarin na na ta anan shine wanda ya rusi ratuhum hayya din wa misal qawlu sallallahu alaihi wasallam wa misal qawli sallallahu alaihi wasallam man qatala li takuna kalimatu llahi al-ulya ite fa huwa fi sabilillah fa khabaru kana huna labarin kana anan وقع الجملات الاسمية يا أو جملة تسونا مكونة min mubtada wa khabar ita da kanta mubtada labari ne wahiya shine da yake cewa wahiya al-uliya Allah ne ya kalmatu lahi hiya al-uliya wannan shine fi mahalli nasb kullu nasb hiya lamir mabni ma al-rafi mubtada al-uliya khabar marfu ala wadi rafi al-dhamma al-muqaddara al-jumla kulluha khabar kan wannan jumla ta suna duk gaba ɗayanta labari yana kara mutadabara kenan abin da yasa za a gane jumla ta ismiya a bambanta ta da fi'iliya ita jumla fi'iliya ita take fara da fi'il ita ko ismiya da suna kenan duk wanda kaga ita suna ismiya za ga suna na farkon idan da wanda za ka bambanta su yanzu na gaba kuma jumla fi'iliya ne insha Allah kuma wannan an na ismiya masha Allah subhanaka wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم